أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإله العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اذري لنا بهذا المحضر والتعطي فيه بنظرة تأتي لنا بالسفر الحمد لله آه يومنا جمعة biyar ga watan Ramadan hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha biyar ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ishirin da hudu da za mu ci gaba da tafsiri karatun tafsiri wato na maulama shagul islam wa sayatul anam alhaji ibrahim ya sura illa anhu mai suna firiya ta tafsir da yau za mu yi zama na halka ta 67 kenan insha Allah ba manta ba muna cikin suratul ma'ida ana bayani bisa kan ba an koro bayani bisa kan jibintan a mazuwa littafi mutum ya kasance yana a jibintan wato ba wai kawai kana san su bane ba kaso kafirai shine a matsala ba ka san su cikin kafircinsu ko ko ka goyi bayan su akan wani makirci da suke ma musulunci ko ko ya kadda suke ma musulunci wannan shine abin da aka iya aka hana in ba haka ba yana cewa la ya na hukumul lahu alaikum salam marhaba maka zuwa alhamdulillah alhamdulillah yawwa Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa can cikin suratul mutahana a لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وأن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يجيب المقسطين ma'ana ku yi mu'amala da su ba har ma wa'ansu masu tsanantawa cewa a ai kawai ba ta yi wa duk in ka so kafiri kai ma kawai ka zama kafiri a wa'ansu sai an suka ɗauki wannan ka'ida ce kawai ba ta yi bai halitta ka so kafiri ko ta ba shi ko ba haka ba haka ba wannan shine abin yi ba a cikin yan masu wannan ra'ayin sai game da wani malami ya ce a ba haka ake ne ba kudi ba a cikin alkur'ani Allah ta barka ta lace manzo Allah innaka la tahdi man ahbabta a wannan kuma ta sauka ne kowa ya sani bisa kan dan uwan mahaifinsa Abu Talib wato Allah ta barka ta lace ba za ka innaka la tahdi man ahbabta kai ba za ka iya shirye da wanda ka so ba wani ne wanda ya so kin shi ne dan uwan mahaifinsa Abu Talib shi ko bai musulunta ba to haka inda ashe ashe inda san wani kafirci ne da baya su ba zai so shi ba ga shi ma sadi kuma na ayar da makaranta da sunan cewa ba ana ku yi mu'amala da su ba ku musu adalci ya kuma kyautata musu a wa anzalin da lahibul muksidi to ana jerin wannan kuma sai aka ci gaba da hidin irin butulcin su da kafircin su da na hudodi na bauɗewa tasu to shine za mu tashi yau ma a bisa kan wannan wasiran yanda Allah tabaraka ta'ala kita da karkafa lazina qalu inna Allaha huwa nasibul maryam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد هرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كفر الذين قالوا إن الله هو هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وعليه النار وما للظالمين من أنصار الله تبارك وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم waɗannan da suka ce Allah ba kowa ne ba sai Isa ɗan Maryamu hakika sun kafarta firqatun minhum wa su jama'a ne daga cikin su qalu suka ce inna allaha huwal masih ibn maryam ibn masih suka ce allah ai shine al-masih wa qala al-masih shi ko isa dan maryamu alayhi salam sai ya ce ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila ubudullah ku bauta wa Allah rabbi ubangiji na wa rabbakum kuma wanda ke shine ubangijinku fa inni abdun ni bawa ne wa lastu bi ilahin ni ba Allah bane haka yake ni awwalu ma na tsaka bihi farkon abin da ya magana ya furci da shi tun da ya zo duniya shine ce inni abdullahi atani alkitaba wa yadani nabiya ni bawan Allah ne yace inni abdullahi ni bawan Allah ne innahu man yushriki billahi sani dai lamarin da sha'anin duk wanda ya haɗa bautan Allah da wani fil ibadati a cikin bauta wato ghairahu in Allah haɗa bautan sa da da waninsa faqad harrama Allahu alaihi jannata Allah ya haramta masa aljanna wa ma'awahu nar kuma makomarsa ita ce wuta wa ma lizzalimina min ansar su azalimai ba su da wani wa su da wa'ansu masu taimakon su wa'anda yamna'una za su hana musu a azauta su ko za su hana su azaba Allah ta same su na'am
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم تنتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم وإن لم وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من الله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منه عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم آه الذي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وأن سكته Allah ɗayan uku ne su ma haƙiƙa sun kafirta. Shirkatun wasu jama'a ne su ma, ƙalu suka ce innal aliyata salasatun, ai alloli guda uku ne, Allahu ilahun Allah Allah ne, wa Isa da Isa shi ma wa ummu da ma'aifiyansa wa hum firqatun aidan su ma wa'ansu jama'a ne daban daga cikin su. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid, babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai. sai abin bauta guda ɗaya tal shine Allah wa in lam yantahu amma yaquluna in ba su hannu ba daga barin abin da suke aika suke faɗa kin na mina tasdisi na daga ukunta Allah wa yuhidu su koma suna kadaitawa to la yamassanna allazina kafaru lalle zai shafi waɗanda suka kafirta sabatu arzul kufri wanda suka tabbata a bisa kafirci minhum daga cikin su azabun adimun wata azaba mai raɗaɗi za ta shafa su kana isa alaihi salatu wassalam lamma rufiya annabi isa ya da mutu Allah tabbata a gare shi ya kasance da aka ɗaukaka shi Allah ya ɗaukaka shi zuwa sama tarakan lazina amanu bihi sai bar wanda suka bada gaskiya da shi ala dini suna akan addinin sa wa huwa imanu billahi shine imani da Allah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kuma cewa annabi isa bawan Allah ne ma'aikin Allah ne fakanar kufaru yuqatiluna almuslimina sai kafirai sai kasance suna yakan musulmai daga cikin su fayansurullahu almuslimina alaihim sai Allah ya ba musulmai in galaba ya ba su nasara akan kafirin hatta adallahum rajulun yuqal lahu bulus har sai da wani mutum ya badda su wannan musulmin wanda ake ce mai bulus suna ce suna ce police wa huwa allazi yusammunahu ibol shi ne wanda suke kiran shi Ebol nan a kenan Jean Paul wato Paul din nan ila yomina ila yomina haza har ya zuwa kwanukan namu wato har ya zuwa yau lamma qatalahum zamanan shi wannan Paul nan da ya yaƙe su bai hude ne ya yaƙi waɗannan mabiya Annabi Isa a zamanin wani lokaci zamani mai tsawo a jaza amin daga labati wato sai kasa cin nasara a kansu a zaharar islam Allah ya ɗaukaka musulunci wato shine addini na annabi isa a lokacin kenan annahu da khalafi dinihim kawai da ya kasa yanzu yayi sai ko mun shiga addini nasu na kesta da khalafi dinihim wajtahada hatta waje da shuhuratan kabiratan wasitan wa qabulan inda jami da ya shiga addini yayi kokari cikin addini annabi isa yayi kokari har sai da ya samu shuhura mai girma da suna ya samu suna a ciki da kuma karbuwa a wurin kowa da kowa wa yawmu min al-ayyam wata rana daga cikin ranaku lamma lamma sallu subha da suka sallaci sallah asuba qala sai ce musu ana ana ra'aytu ilah ni ho naga Allah ra'aytu isa naga annabi isa nazala ilayya ya sabaka zuwa gare ni wa auda'ani sirran ya ajiye min ya bana wata amana ta ta bana ajiya ta wani sirri atrukuhu inda aminu minkum zan bar shi wajen wani amintacce daga cikin ku wa ana yajibu alayya an ana taqarraba ila Allah bi nafsi ni ya wajaba in nemi kusanci zuwa ga Allah da kaina ma'ana zan kashe kaina wanda neman kusanci ga Allah fa da salasatan sai kirawo mutum uku rajulun ismuhu yaqub daya su wani mutum ne sunan shi yaqub wa rajulun ismuhu malkan daya kuma sunan shi malkan wa rajulun ismuhu nastur daya kuma na uku sunan shi nastur Khalad Yaqub sai ya koya ya ya kebance da Yaqub. Qala lahu sai ya ce masa alimta anni da fartu fi dinikum mutaakhiran wa sabaqtukum jami'an. Ka sani cewa ni na shiga addinin ku daga baya baya ko amma na tsere muku baki ɗaya kasan kasan da haka ko? Na'am yace eh haka ne. Zalika li sirrin alimtuhu wa anta la ta'lamuhu. Sai ya ce to wannan ba komai bane ba saboda wani sirri ne wanda na sani kai baka san shi ba. Wa ma dumta wa ma dumta lam ta'taqid hadha fala tantafi bi hadha ad-din matakar kuma baka yi ba da gaskiya ba baka yi imani da wannan abun ba to ba za ka amfani da wannan ba za ka amfani ba da wannan addini qala huwa ma zalika sai ce mai to menene wannan abun qala hu sai ce masa al ilahu wa isa alayhi salatu wassalam yace ai ba kowa ne Allah ba sai annabi isa shine Allah kana nazala bi nafsihi ya kasance ya sabka da kanshi ne shi Allah wato wato wannan ne annabi isan waraja ila malakuti kuma ya koma wurin sarautarsa man lam ya'taqil anna isa huwa allah duk wanda yace mishi duk wanda bai kudurce cewa isa shine shine allah ba la yan tafi bi hadha dini ba zai amfani da wannan addinin ba abadan har abada hatta adkhala hadha fi qalbi bai gushe ba yana kwatanta mai haka sai da ya sanya mai wannan a cikin zuciyarsa lamma alima annahu qabila minhu da ya san cewa ya karbi wannan kala da wuce ce mishi to ittaji ila hadhihi aljiha kai wannan ka huskanci wannan mahuskantai wa idhin nasu kai wa mutane wa'azi wad'uhum ila hadhihi alaqidati ka kira su zuwa wannan aqidan wa khalabi malkana sai ya ya yake bantu da kuma nan mutum na biyu suna malkana wa qala sai ce masa dakhalutu fi dinikum mutaakhiran wa sawaqtukum jami'an bi sayyi aqidatin hiya allati nafa'atni Allah hiya allati nafa'ana Allah biha هي التي نفعني الله بها وما دمت لم تعلم هذا لا تنتفي أبدا yace na shiga addinin ku daga baya amma na tsere muku baki ɗaya saboda dalilin wata aƙida ce wadda Allah ya amfane ni da ita matuƙar baka baka santa ba za ka amfani da wannan addinin ba ha abada qala wa ma tilka aqida sai ce mishi to wata aqida ce wannan qala sai ce mishi al ilahu salasatu yace ai Allah abu uku ne Isa ilahu wa ummu ilahu wallahu ilahu. Isa Allah ne uwarsa mahaifa annabi Isa ita ma Allah ce Allah ma Allah ne. Salisu salasatu na ukun na ukun uku ne. Falan ma kabila minhu da ya karba wannan shi ma daga gare shi arsalahu ila jihatin ukhra sai ya aika shi zuwa wata wata jiha kuma ta daban wata mahuskanta ta daban yad'un nasu ila tilka karaki lati yarka kiran mutane zuwa wannan aqidan wa ja'a nisbun sai na uku ya zo mai suna Nisur fa da Ahu sai kiraye shi aidai kuma dai qalahu sai ce masa alimta annin dakhalutu fi dinikum jadidan ka san ni na shiga addinin ku daga baya ne ni sabo ne a cikin addinin ku wa sabaqtukum jami'an amma na tsere muku baki da da ni a'lamu aqidatan man lam ya'lamha la yantafi bi hadha ad-din domin wa dalili shine ni na san wata aqida wadda wanda bai santa ba ba zai amfani da wannan addinin ba tilkal aqidatu mahiya yace me wata irin aqi wannan aqidan da kake faɗi wata aqida ce mice ce yace hiya anna isa waladul lillahi tabaraka ta'ala shine cewa isa wa dan Allah ne tabaraka ta'ala falamma kabira minhu da ya karbi wannan shi ma da gare shi ba asahu da'iyal ila jihatin sadisatin sai ya aika shi yana mai kira zuwa wata jiha kuma ta uku wata huskanta ta uku wannan yayi can wannan wannan yayi can waje wannan wannan yayi can wannan waje wan tahara huwa aduwullah shi ko makiyin Allah sai ya sai ya kashe kanshi a qatar nafsahu ya kashe kanshi fa baqi fa baqiya tilka firaqu yad'una ila hadhihi al-aqaid ila min hadha sai wa'annan su ko jama'o'in suka wanzu suna kira zuwa wa'annan akidodin har har yau wal firqatu rabi'a ita ko firqa jama'a ta hudu allati baqiyat ala aqidati isa wa'anda suka wanzu a aqida annabi isa al-isra'iliya wa hum allazina amanu wato wa'anda ake musu isra'iliya hum allazina amanu bi anna allaha wahidun su da wanda suka ba da gaskiya cewa Allah guda ɗaya ne wa Isa Abdullahi wa Rasulu shi ko Annabi Isa bawan Allah ne ma'aikin Allah ne kana minhum najashi daga cikin wannan Isra'iliya akwai najashi fali wato sarki na Habsha na na Habasha kenan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fali haza saboda wannan saboda wannan ne ma lamma balaga wani Qur'anu amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani ya je masa ya isan masa kawai sai ba da gaskiya da Annabi sai da mutane Allah tabbata gare shi wa saddaqahu ya gazgata annabi da annahu wafaqa ma kana tarakahum Isa alaihi domin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya dace da abinda annabi Isa ya bar su akan shi na'am wa in lam yantahu amma yaquluna in har ba su hannu daga abinda suke faɗa kin nan la yamassannal ladzina kafaru minhum azabun alim wallahi wata azaba mai radadi sai ta shafi sai ta shafi wa'annan da suka zance suna wa sun kafirta afala yatuuna ila allahi wa yastaghfiruna shin me ya sanya ba za su tuba zuwa ga Allah su nemi gafaran sa bimma qaluhu daga abin da suka faɗi istifhamu tawbih wannan da aka ce afala an ay afala yatun illahi wa yastaghfiruna kama ana tambaya ba tambaya ce da ake neman amsa ba a tambaya ce ta zargi me ya sanya ba sun yi haka ba dan ba wai amsa su ake nema ba ana zargin su ne akan haka wallahu ghafurun Allah mai yawan gafara ne liman taba ga wanda ya tuba rahimun bihi ko mai jin kai ne da shi wanda ya tuba da ya harwa yau na'am bal masihu
بل مسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يوفكون
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وهم صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يوفكون ما المسيح ابن مريم شيء النبي عيسى المسيح ابن مريم bai zamo ba fa illa rasulun face shi ma'aiki ne qad khalat madat min qabli rusul a manzanni sun shuɗe gabanin shi fa huwa yamdi shi ma zai shuɗe mislum kwatankwacin su walaysa bi ilahi shi ba Allah bane ba ba abin bauta bane ba kama za a mu kamar yadda suka raya wa illa in ko ba haka ba inda abin bauta ne lama ma da aiki inda bai shuɗe ba da har yanzu yana nan abin bauta bai sai ko ina ba a ummu siddiqatun mahaifiyarsa kuma siddiqa ce mubarakatun fi sirki an kashe mutum siddiki wato kai gaya ne a cikin gaskiya wanda ya ta gaskiya ya ta gaskiya kamar yana hadisi ke cewa wala yazalu rajul yasduqu wa yataharra sirqa hatta yuktabu inda Allah siddiqan mutum bai gushe ba yana gaskiya yana kirdadan gaskiya har sai an rubuta shi a wurin Allah shi mai gaskiya ne mai yawan gaskiya shine siddiki kana ya akula ni ta'am sun kasance suna cin abinci fa da shi da mahaifiyar tasa ka gairi hima tamkar wanin su miyal haiwana ce na daga cikin rayayyu wa man kana kazalika duk wanda ya kasance haka la yakunu ilahan ba zai ko kasance abin bauta ba da tarakkubihi wa dufihi wa ma yanshau wa ma yanshau minhu miyal bawli wa gait domin hauhawan shi da kaza da kaza ne sai an hada da abinci sai an yi kaza kuma saboda raunin sa kuma saboda abin da ke faruwa daga shi na daga bawali da ga'idi bayan gari duk wanda ya ci abinci to ai abincin sai ya fita wanzur kaifa nubayyinu lahu layati kai duba gani yanda muke bayyana musu ayoyi kaifa bayyana Allahu wahdaniyatahu kadi ba ga yanda Allah ya bayyana musu kadai takasa bi qaulihi kana ya kula ni ta'am da fadarsu da yace sun kasance su biyun nan wasu na cin abinci man akala ta'ama duk wanda ya ci abinci labudda an ya tagawata to ba makahawa sai yayi bayan gari sai yayi ba haya wa za la yaliku bi janibillahi tabaraka ta'ala ka san ko wannan bai dace ba da janibin Allah tabaraka ta'ala a unzur kaifa nubayyinu mulayit kai duba gani yadda muke bayyana musu ayoyi sun manzura na yafakun sannan ka duba ka gani kakasu ko yusrifuna yusrifuna anil haqi yaya suke kauda kansu daga barin gaskiya da yaya suke juyawa suna barin gaskiya ma qiyamil burhani tare da tsayuwar hujja ga hujja ta tabbata amma suna kauda kai suna barin gaskiya wala ta'budu
ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو المسيح والله هو السميع العليم
ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم آه قل لك فدا مسو أتعبدون من دون الله shin kuna bauta wani Allah gairahu waninsa ma la yamliku lakum darran wala naf'a wanda ko abinda baya mallakan cuta gare ku ko ko amfani wallahu samiul alim alhali ko Allah shine mai ji da aqwalikum ga abinda kuke faɗa alalimu ko masayi ne da ahwalikum da halayen da kuke ciki kul ya ahlul kitab
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل Wali ya halal kitabi ka ci ka fada musu ka ce ya kuma zuwa litayi al-yahudu wan nasara yahudawa da nasaru la tabulu tujawizul hadda kar ku ketare iyaka fi dini kuma a cikin addinin ku guluwan shishigi da ketare iyaka ghairal haqi wanda yake ba gaskiya ba bi anta da isa yaya za ku ketare iyaka shine da bi anta da isa da cewa ku aje annabi isa au tarfa'u wa awatu tadauhu ku yi kasar kasar shi ku wulaƙantar da shi aw tarfa'uhu fawqa haqqihi ko ko ku dauka kashi birbishin haƙƙin sama tilkal firqataini dallat wa duka wayannan jama'o'in guda biyu da wanda suka wulaƙantar da shi da wanda suka dauka kashi birbishin suka aje shi suka wato suka dauka kashi birbishin haƙƙin sa na na na bashariya na na manzanci dukan su wannan sun bata fi sha'ani isa cikin lamarin annabi isa al-yahudu na farko su ne yahudawa ittahamu ummahu qalu inna maryama baghiyun sun tuhumci sun zargi mahaifiyansa ne mahaifiya nabi isa suka ce wai wai maryama ai ba komi ce ba sai mazinaciya ce kawai wa isa san ga bakin su wa isa waladu harami su shi ko isa suka ce wai dan haramu ne dan kenan ba ba ba dan halaka bane ba wan nasara rafa'u rafa'u wannan yahuda su ne suka yi wannan kaga sun ci mutuncin shi sun yi kasa kasa da shi sun wulakanta shi wannan nasara su ko nasaru kiristoci su ko rafa'uhu fawqa qadrihi sun ɗaukaka shi birbishin darajarsa ƙadarin ƙadarinsa wato birbishin darajar da Allah ya bashi fajaluhu waladan lillahi aw wallah sai suka sa shi wai dan Allah shine suka ce shi dan Allah ne ko kuma suka ce ma shine ma Allah kilatal firqatayn dallat duka wa'annan jama'o'in guda biyu sun bata wala wala tattabi'u ahwa qaumin qad dallu min qabl karka bibi son zuciya na mutane waɗanda suka ɓata min ƙabru tun tuni tun gabanin wannan lokacin bi guluhim da shishiginsu wa hum aslafuhum su ne waɗanda suke magabatan yahudawa ko nasaru na yanzu wa dallu kaziran waɗanda su ne suka su sun ɓatar da diyawa minan nasu daga cikin mutane wa dallu an sawa'i sabil kuma su ma sun ɓata daga tsakiyar hanya daga tariqil haqi hanya ta gaskiya wasawa'u fil asli al wasat abin da ake ni da sawa'i da rikin nan sawa'akin nan a asali shi ne tsakiya na'am lu'inan da zina kafa
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم zalika bima asaw wa kanu ya'tadun ba shi ne kaza ko to ƙara ƙara ƙara
كانوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون
بين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا لبئس ما كان الله عليه وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون دون الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود Allah an ci waɗanda suka kafirta daga cikin banu Isra'ila a bisa harshen annabi Dawuda, da alaihim Dawudu fa musihu qiradatan wa hum ashabu aila. Wato, annabi Dawuda ya yi mugunya addu'a a kansu sai aka maida su, aka canza su aka maida su birrai, wa hum ashabu aila su ne mutanen garin nan na aila, wa Isa ibn Maryam. Hakan nan wa Isa ibn Maryama an tsine musu ta harshen annabi isa da alayhim shi ma ya musu mugunya addu'a fa musu ku khanazira sai aka canza halitta su aka maida su aladdai wa ma ashabul ma'ida su ne ma'abuta gara ko kabaki wanda aka rika sabkan musu abinci daga sama zalika la'anu wannan tsinuwan bima asau an yi su ne saboda abin da suka yi na sabawa da suka yi bisabab isyani dalilin sabansu da suka yi wa kanu ya ta duna kuma sun kasance suna ƙetar iyaka kanu la ya tana hauna sun kasance ba sa hana junansu la yanha ba'duhum ba'dan an munkari sashen su bai hana sashe daga mu'awadatul munkari ko mama abin ki fa'alu bari ma dai sai aika shi suke aikata shi suke abin kin nan sababu halakihim huwa haza abin dalili na halaka su shine wannan nabi sama kanu ya falu ma ma kanu ya fa'alun tir da abin da suka mace suna aikatawa falihaza saboda wannan ne yajibu al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wato horo da aikin alheri da hani a samu na aiki yake waje ba saboda haka ne wannan wajibi ne a rika horo daga aiki alheri a rika hani daga wato aikin wato mummuna aiki qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mutum Allah tabbata gare shi yace man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi duk wanda ya ga abin ki daga cikin ku to ya canza shi da hannun shi in lam biyadi in lam yastati in in istata wannan in yana da in samu ikon yin haka wa illa in ko ba haka ba bai da ikon yi canza shi da hannun shi fa bi lisanihi ya canza shi da harshen shi wa illa in bai iya yin wa'azi ya hada ya yi magana a canza abin nan wa fa bi qalbihi to ya canza da zuciyar shi ya kyamaci abin a zuciyar shi wa zalika dhaful iman wannan shine mafi raunin imani tara ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kana ganin zaka ga ya baki Allah kasira minhum diyawa daga cikin su ya tawallawna allazina kafaru suna jibintan waɗanda suka kafarta min ahli min ahli makka bughdan laka suna jibinta waɗanda suka kafarta daga cikin mutanen makka ba dan komai ba sai dan saboda kiyayya gare ka labi isa ma qaddamat lahum anfusum wai su yahudawan hawa yahudawa ne ga su su suna da ayoyi an sauka musu san kowa ne ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma sai su koma wai suna jibintar lamarin kafirai na Makka kuma guzawa to wannan ko saboda kiyayya kawai da suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah tabaraka ta'ala ce da bisa ma qaddamat lahum anfusuhum tir da abin da kawunan su suka gabatar musu min al'amali na daga aiki li mu'adihim li mu'adihim la mujib lahum saboda kiyayyar da suke yi wa abin da ya wajaba su aikata a an sahib Allah min al'amali نعم لمعادهم المشرك لهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون saboda wannan wannan abin da suka wanda suka gabatar nan na aikin nan da mara kyau saboda wannan ne sakhid Allahu alaihim Allah ya musu hushi ya musu azaba yayi hushi akan su wa fil azabi hum khalidun kuma su dawwama ne su su a cikin azaba walau kanu yu'minuna billahi wan nabi'i da dai sun kasance suna bada sun imani da Allah hakan da gaskiya wannabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da ce sun yi ba da imani gaskiya da Annabi Muhammad ya da mutu Allah tabbata gare shi wa ma unzila ilayhi da abin da aka saukar zuwa gare shi mattakhazuhum awliya da basirki al-kufara da basu al-mattakhazul kufara kenan da basirki kafare ba majibin ta lamarin su walakin na kafira min fasiqun sai dai diyawa daga cikin su kharijuna anil imani masu hita ne daga barin imani Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dan ne karshen fasalin wato darasi na 20 wa 14 kenan za mu ci gaba cikin darasi na na cikin littafin nan na 15 na mu ya ci gaba da tajidan na shiddan nasi
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون نعم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نسارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون لتجدن أشد الناس عداوة للي والله ذاك سامو مفي tsananin adawa cikin mutane lillazina amanu wanda suke yi wanda suka bada gaskiya adawan nan mafi tsanani wanda zaka samu sune al-yahuda yahudawa والذين أشركوا ده wanda suke suke mushrikai akhbar Allah tabaaraka wa ta'ala shi hadhihi al-aya Allah ya bada labari tabaaraka wa ta'ala a cikin wannan ayin anna al-yahuda hum ashaddu an-nasi adawatan lil muslimin cewa yahuda su ne mafi tsananin adawa ga musulmai thumma al-mushrikuna thumma al-mushrikina sannan mushrikai wala tujidana aqrabahum mawaddatan sannan zaka samu mafi wanda suka yi mafi kusa da kauna gare lillazina amanu ga wanda suka bada gaskiya allazina qalu na da sare su ne waɗanda suka ce su nasaru ne su kiristoci ne wata jidun nasara a ƙarabu mawaddatar musulmi na miyan yahudu wa mushriki kuma za ka samu su nasaru ko kiristoci su ne mafi kusa da ƙaunar musulmi daga yahudawa ko ko daga mushrikai zalika alqurbu wannan kusancin da kai zaka samu wato nasaru sun yi kusa da soyayya sun yi kusan sun yi san musulmi da wancan qurba mawaddatihim lil mu'minina wato kusancin soyayyarsa ga muminai bi anna minhum qissisina saboda su kiristoci cikin su akwai ulama akwai malama wa ruhbana akwai ubbadan kuma masu bauta wa annahum la yastakbirun kuma su ba su cika girman kai ba sa yin girman kai an ittiba il haqi daga barin gaskiya daga bin gaskiya ba sa girman kai su bar bin gaskiya wa sawa fi hadhihi al-ayata fi hadhihi al-ayati halatul yahudi wa halatul nasara ya sifanta a cikin wannan aya halin Yahudawa da halin na Kiristoci ko ko Nasaru. Ƙila ya ce, Inna haza khasun bi wafidin Ƙila, wani ƙauli aka ce a'a, inna haza khasun bi wafidin najashi. Wannan sifofin aka waɗi na Nasaru masu kyawun nan haka. A keɓanta sun keɓanta ne ga jama'a ta najashi wanda suka taho. Wanda suka bada gaskiya kenan. Laisa jami'in nasara ba baki ɗayan nasaru ba ake nihi ko kirista da annashin nasara man yu'adil muslimina jiddan saboda cikin nasaru akwai wanda suke kiyayya kiristoci cikin su akwai wanda suke kiyayya da musulmi sosai wakilan mutlaqan wani kauli kuma ta a'a ba wai mutanen da jashi bane kadai ba kawai dukan su su dukan kiristoci haka nan suke fal yahudu ashaddu adawatan lil muslimin kaga su yahuda su ne bi tsananin adawa ga musulmai mina nasara daga nasaru ko ko kirista haza ma anna kufrun nasara aghlazu min kufrin yahudi wannan kuwa tare da cewa shi kafirci na nasarun nan kiristoci shi yafi karfi ma daga kafircin yahuda annasara su kiristoci kufruhum shil ilahiyya sun yi kafirta ne a cikin wato ubangizantaka ta Allah wa fin nubuwaci kuma da cikin annaba annabataka wal yahudu su ko yahudawa kufruhum fin nubuwati fakat kafircin cikin annabta ne kawai walakin da yahuda sai da su yahudawa jabalu ala jubilu ala hubi duniya a su wai su kiristoci kaga su sun bata sun kafirta a cikin annabtan suka mai da annabi shine Allah kuma suka ce ma allolin ma haƙu guda uku ne wa'ansu wa'ansu suka ce ma wannan annabi maimakon su ce ma annabi suka ce ne dan Allah kaga abu nasu yayi kauri su ko su yahudawa kawai ba su ce ma wani Allah ba ba su ce ma annabi Isa ba ko wani haka dai ban ce mata kisa dai ta uzairu da ake wadi amma su cikin akida ta su ba su ce ma wani Allah ba kawai annabtin ne suka ki ta kafircin su saboda su sun ki karban annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka suka yi suka yi zirewa kuma suka yi zama adawa mafi mafi mafi mafi tsananin adawa ga musulmi walakin yahuda jubilu to me me yasa haka shehu abdullahi ta'ala yace walakin yahuda jubilu ala hubbi dunya sai dai su yahudawa an dabi an tadda su a sasan duniya sun dabi antu a sasan duniya fa da shiddati mahabbatin da duniya saru sharra miyan nasara saboda tsananin san duniya da suke suka zama su ne mafi muni daga nasaru ko kace kiristoci allazina hum ashaddu kufran wanda su su ne mafi tsananin kafirci fasaru ashadda mu'adatin lil muslimina sai suka zama su ne mafi tsananin kiyayya wa musulmi min ghairihim daga wanin su li hasadihim wa takabburihim wa hubihim lir riyasati saboda hasadarsu da girman kansu da san shugabancinsu su da hadisi saboda hadisi mai cewa hubbud duniya rasu kulli khatiyatin san duniya shine jagoran duk wani kuskure duk wani laifi duk bayan yana bibiyan san duniya al yahudu idza qadaru ala muslimin qataluhu su yahuda inda za su samu iko akan wani musulmi da sun kashe shi wa in lam yaqdiru ala qatlihi in ma ba su da iko ba samu ikon kashe shi ba wa qadaru ala ghasbi malihi suka samu iko a su mai hashin dukiyar shi su kwace mai dukiya aw sarakati ko su mai sata fa'alu sai su aikata wannan fa'alu za su aikata wannan wa illam yaqdiru in suka zance ba su da iko illa ala saddil muslimin wa shat wa shatamihim wa mu'adatihim wal makr bihim fi kulli waqtin fa'alu in ba su samu iko ba sai zagin musulmi da aika musu ashar da kiyayya gare su da kuma yi musu makirci a kowane lokaci to za su aikata wannan la yaqsuruna fi hadhihi al-ashya ba za ka same su suna takaitawa a cikin wannan abubuwan ko dai su kashe ko su wawashe dukiya ko kuma su taɓata musulmi suna kiyayya gare su suna ta aika musu ashar da zagi akasun nasara sun kuya mi nasaru su ko nasaru ba haka nan suke ba wato kiristoci ma annahum aghlazu kufran kufrin ma annahum aghlazu kufran tare da cewa su sune mafi kabiri mafi tsananin kafirci hum ubaduhum zuhadu masu bautansu wannan suke masu bauta daga cikin kiristoci zaka same su zuhadun fi duniya masu gudun duniya ne wala ma zahidu fi duniya saru aqalla izayatin lil khalqi da suka guji duniya sai suka zama su ne mafi karancin tutawa halitta miyan yahudi daga yahudawa wa miyan mushrikina kuma daga mushrikai falihaza warada saboda wannan hadisi yazo mai cewa hubbud duniya rasu kulli khati'atin san duniya shine jagoran duk wani kuskure wa sababu nuzulil aya dalilin sabko wannan ayan fi wafadin najashi a cikin wato ta sauka ne a cikin jama'a ta najashi an najashi kana malikan lil habasha shi najashi ya kasance sarki ne a a kasan habasha ethiopia kenan ta yanzu walamma shtaddat al izayatu bil muslimina qala hum rasul sallallahu alaihi wasallam lokacin da tsananin izaya cuta ya yi yawa akan musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa musulmi hajiru ku yi hijira ila ardil habasha zuwa ƙasa ta habasha fa inna fiha malikan domin can a Habasha akwai wani sarki la yazlimu wa la yuzlamu indahu baya zalunta kuma ba a zaluntar mutum a wajensa fa hajar jama'atun ila ardi habasha sai wasu jama'a suka yi hijira zuwa ƙasar habasha minhum usman ibn affan cikin su akwai usman ibn affan wa ruqayyah binti rasul sallallahu alaihi wasallam da ruqayya yar manzo Allah tsiya da amincin Allah ta bata gare shi matarsa matar sai na usman kenan tamanuna rajulan min as-sahabati namiji guda 80 daga cikin sahabbai wa asharun wa asharun niswatin da kuma mata guda goma falamma zabu ila ardil habasha da suka je ƙasa ta habasha awahumun najashi najashi sai ya ba su wurin zama wa karma matuwahum ya girmama mazaunin su wa kanu fi amanin sun kasance a cikin aminci falamma sami'a kufaru quraishin bizalika kafiran qurayshawa da suka ji wannan labari arsalu wafadan liyakhudhu sahabata rasul sallallahu sai suka aika wa su jama'a waɗanda za su je su karɓo sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam minan najashi daga wajen najashi arsalu amr bin as sun aika amr bin as cikin wanda suka aika akwai amr dan as wa kana dahiyata min duwat al-arab tun kamar yau mutan shi ko yana cikin mutane masu kaifin hankali da dubara wa'anda sun shahara da wayo a cikin larabawa wa umaratu wa umaratu ibn al-walid umara na ga cikin alfiyatu sira ta iraki ya mai wasali da umara ba amara ba ba wala ba umara to da umara dan walid wa atuhuma tuhafan wa hadaya sai suka ba su abin tsaraba kayan tsaraba da kuma hadiyoyi fiha cikin abin nan wanda ta cikin tsaraba tasu da hadiyoyin tasu aljuludul muzakhrafa akwai hatu wanda aka kawata su an tsaya an yi kawata wasu wasu hatu ne haka وذهب وذلك أحب الأشياء إلى النجاشي wannan kuma fatuwan da aka sa aka kawata su su yana cikin abubuwan da najashi najashi shi zarkin nan na habasha ya hiso falamma wasala ila najashi da suka zo wajen najashi sarkin habasha atahafa atahafahu bi hadaya da wurin nasu da umara sai suka yi mai tsaraba suka mai kyauta da waɗannan hadiyoyin wa atahafa kullu bi tariqin min batarikatihi bi hadaya suka yi wa duk wani malami daga cikin malamin fadar shi a malami daga cikin jagora na kiristoci yake da tariq kowanne daga cikin wannan jagoran limaman nan na kiristoci sai aka mai kyauta da wayannan kyaututtukan nasu liyastamilu liyastamilu lahuma qalban najashi dan su karkato zuwa gare su zuciyar najashi falamma ataya ila najashi da suka zo wajen najashi kala kala da suka ce masa zahara shi na qaumun ahlu fasadin wa'anzu mutane ma abuta barna sun bayyana a cikin mu afsadu ardana sun bata kasan mu wala hiqu bi ardika kuma yanzu sun zo kasarka makkina a makkina minhum na zahabu bihim ka ba mu dama akan su mu tafi da su ila ardina zuwa kasan mu fa inna mun laysu ala dinika domin su ba sa kan addinin ka ba wale su ala dinina kun ba su akan addinin lau kanu ala dinika laradina anhum da dai sun kasance akan addinin ka da mun yarda da su mun kyale su aw ala dinina ko ma ko inda sun kasance a bisa addinin mu walakin sai dai lai su ala dinika wala ala dinina su ba su akan addinin ka kun ba su akan addinin mu wa hum min amrihim kaza wa kaza kuma suka ce a kuma yana cikin lamarin su kaza da kaza suke ta wadan abubuwa da wanda za su bata su fa arsalan najashi ila jama'atin min sahaba sai na jashi sarkin Habsha ya aika zuwa wa'ansu jama'a daga cikin sahabbai su an yi haduru li majalisi li majalisi su zo mazaunin sa fa hadaru sai suka zo suka halarta ya takaddamuhum Ja'faru Ja'faru Tayyar Ja'far At-Tayyar lakabin shi ne ake cewa At-Tayyar Ja'far bin Abi Talib dan wasu na Ali sai ya zo shine jagoran su yana gabata su falamma wasalu ila al-bab da suka zo bakin kowa kalu assalamu alaikum sai suka yi sallama suka ce assalamu alaikum kala sanita su wannan shawa kafirai da suka tayi sai suka ce to kaji ko kaji ma hayyaka bi ma yuhayyika bi qaumuka basu gaira ka ba da irin abin da mutanen ka suke gaira ka da shi ba za dalilun alama na qulu laka wannan dalilin ne abu abin da muke faɗa ma Allah mun najashi sai najashi ya ce musu walima lam tuhayyuni kama yuhayyini nas dan me ne baku gaida ni ba kamar da mutane suke gaida ni قالوا sai suka ce hayyayna ka bi tahiyatil janna wa tahiyatil islam wa tahiyat nabiyina mun gaida ka da gaisuwa ta aljanna gaisuwar musulunci gaisuwa kuma ta annabinmu ƙala a kirin bi haza radit ta ce mamakin girman wannan na yarda eh na yarda salahum amma dinuhum sai tambaye su miya addinin su fa qalu sai suka ce mai kunna ahla jahiliyyati na'budu sanama wa naqta'u rahima wa naf'alu wa naf'alu naf'al suka ce mai mun kasance mu ma'abuta jahiliya ne muna bauta wa gumaka muna yanke zumunci muna aikata kaza muna kaza muna kaza suna ta zana abubuwan da suke wanda suka kasance kamun zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam suke aikata marasa kyau hatta ja ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har lokacin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana fada'ana ila islami sai ya kiraye mu zuwa musulunci ibadatullahi shi kuma musulunci shine bautan Allah wahdahu shi kadai wa iqamis salati da tsaye da sallah wasu yami da azumi wasu sadakati da sadaka wala afafu da kame kai wasu yatin rahimi da sada zumunta faƙala sai ce ma ya ƙulu sahibu kun fi sahibi na isa mutumanku annabinku me yake faɗi a cikin mutumanmu annabinmu isa isa ɗan maryam ƙalu sai suka ce rasulullahi wa kalimatu arka ila maryam wa ruhun min abin da yake faɗi shine cewa annabi isa ma'aikin allah ne kalimar su ce da ya jefa ta zuwa Maryam zuwa Maryam wa ruhu min kuma ruhi ne wani irin ruhi ne da gare shi fa akhadha udan saghiran fa qala da ya shi sai dauki wani dan dan dan kare ko wani dan ice dan karami sai yace ah ma za da sahibukum alama qala sahibi na bi qadri hadhal ut mutumin ku bai ƙara ba a bisa abin da mutumin ya hudi gwargwadon daidai da wannan icen bai ƙara ba abin da kenan annabin ku ya zo da shi shine annabin ya zo da shi inda kum shay'un min inda kum shay'un min kitabi yace kuna da wani abu daga cikin littafin da annabin naku ya zo da shi qalu na sai suka ce eh qala qala iqra sai ce ku karanta bani ji fa qara jafar suratu maryam sai sai na jafar ya karanta mishi suratu maryam wa kana haula najashi kisisuna wa ruhbanu dabra da najashi sarki gehen gehen shi akwai malaman kiristoci da kuma masu bautan su fabakau sai suka yi kuka hatta fadat dumuhum har sai da hawayen su suka yi gudu faqalu sai suka ce ma ashba hadha bima kana ya'ti bihi ruh mi yayi wannan kama da abinda ruhi wato annabi Isa ya zo da shi ko ke zawa da shi su wahayin suka ji wuya irin kamar irin wato abin da suka sani ne na abin da sakon da annabi Isa yake zuwa da shi daga Allah tabaraka ta'ala fa qala najashi li mabusa ila li mabusayil mushrikin qabbahakum Allah sai najashi sai ce ma wa'annan ƴan aiken na mushrikai yace a qabbahakum Allah Allah ya muna naku da ce laraba suke ma mutum ce Allah ya Allah ya muna naka kamar kamar wata cikin mace haka a ala haulai tughirruni ko tughirrunani a ala haulai tughirrunani shin kuna ru a bisa wa'annan ne kuke so ku rude ni wa qala li sahabati antum suyumun sai ce masabai ku suyumun ne ma'ana suyumun antum fi amani ku kuna cikin aminci izabu antum fi sa'atin min amrikum ku tayi kuna a cikin yalwa a cikin lamarinku ba ba ku da matsala fasada amrul fasada amrul amrul rasulaini allazaini ja'a min makka lamari na wa'annan manzannin guda biyu na mushrikai wanda suka zo daga makka sai sai ya baci wa qad kanat bainahuma adawatun shadidatun kuma da mun tsakankanin su su kansu wa wannan manzan na mushrikai manzannin guda biyu akwai wata adawa tsakanin su da mun mai tsanani فلما راى عمرو بن العاص ان امرهما فسدا shi gudan mai suna amr bin as da ya ga lamarin nasu ya ɓace sara ya hatalu li halaki sahibi sai yanzu ya zama yana neman inda zai dubara yanda abokin nan nashi zai halaka fa qala li umara ta bin walid sai ce ma wannan abokin nashi umara dan walid anta rajulun jamilun kai kaga kai mutum ne mai kyau wa haula muluk tamluku wa nisa'uhum kaga wa su ko annan sarakunan matan su da suke mallakan su ha labuda an tadkhula al-mar'atil maliki ba maka ha ka shiga wajen matan sarki wata tawaddadu wata tawaddadu laha ka riga neman soyayyata hatta ya kuna baina kuma sadaqatun har sai wata abokantaka ta kanci tsakaninku litastamiya na qalbal malik dan ka karkato mana zuciyan sarki fasara umar ibn wadid ya taraddadu ila baitul mar'a sai shikenan shi umar dan wadid sai ya zama yana sai da kyau shawara yana kai kawo zuwa gidan wannan mata ta sarki har ɗakin ta fa khala amr bin as bil maliki sai kuma shi wannan wanda ya sa shi haka amr bin as sai koma ya kewaye ya keɓanta da sarki ƙalau ya ce masa sahibi rajulu su'in kai hatarawa a ihzarhu wato abokin nan nawa mutumin banza ne ihzarhu ala nisa'iga ka kiyaye shi ka kiyaye lamarin shi akan matanka fa innahu rajulun shirrirun domin shi mutum ne masharranci fa dakhal najashi darahu laylatan wani wani dare sai najashi ya shiga gidansa falaqiya umar ibn walid ya khuruju min baiti zawjatihi sai ya ga Umar dan Walid ya fito daga ɗakin matarsa fa akhazahu sai ya rike kama sa wa darabahu ya buge shi wa azabahu ya azabtar da shi wa nafaka fi hililihi hatta tafaka yayi busa a a a hudan da ke wato akan azzakarin sa ko ko huda ta kirjin sa wajen nonon sa wannan duka ana ce masa hilil huda ta gaban mutum ko ta wajen nonon sa haka ta nan wurin aka rika busa mai iska har sai da kumbura sai da suke shi kumbura wa alqahu fil bahri kuma bayan sai aka suka aka jiwa da shi da ran shi aka jiwa da shi can wajen kogi fa junna sai ya haukace wa sara yasiru fi fil hushi ya zama yana tahiya a cikin dabbobin daji wa raja amr ina maka shi ko amr bin sai ko zuwa maka ka'iban yana mai tabewa bai samu abin da yake nema ba wa halaka Allahu al-Umar ibn Walid Allah ya halakar da shi ko wancan makiyin Umar dan Walid ثم كتب النجاشي sannan najashi yayi rubuta ila rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiru bi islami najashi sarkin nan sai ya rubuta zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bashi labari da musulunta shi ya musulunta wa asala waladahu sai ya aika ɗansa wa sab'ina rakiban tare da mahayi guda saba'in wato suna biskan dabbobi guda saba'in falamma tawassatul bahara ghariqu da suka kasance a tsakiyar kogi sai suka dalmiya a ciki wa fi tilkal mudda tufiya zawju zauji ummi habiba binta abi sufyan a wannan daidai wannan zamanin kuma shi wanda ke arman ummu habiba diya abu sufyan sai ya rasu fakataba rasul shi ko yana cikin wanda suka yi hira wanda suke can can a can habasha fakataba rasul sallallahu alaihi wasallam ila ila al-malik najashi an yaktuba halahu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu ya rubuta zuwa najashi sarkin nan najashi ya nema mai armanta fa arsala ilaiha abar abraha rasulullah sai aika ya aika Abraha shine manzo zuwa gare ta falamma ja'a rasul ila ummi habiba da manzon ne yazo wajen ummu habiba wa bashara bi khutbati rasul sallallahu alaihi wasallam ya bata albishir da neman arman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu yake neman armanta a tatku jami'a ma wa ma wahaba la najashi sai ta bashi baki ɗayan kuɗin da najashi ya bada sarki ya ba da kuɗin ɗarmin arme na manzara sallam to da abin da aka ba ta sadakin na baki ɗaya saboda jin daɗi ta ba wanda ya kawo mata bishara wanda wanda ya kawo mata albishir fa qalu alaiha lil mustafa sallallahu alaihi wasallam sai suka ɗaura mata arme da abin zabi annabi muhammadu tsiya da mutu Allah tabbata a gare shi bi arba'in mi'ati dinari da dinari ɗari hudu wa hayya uha suka suka suka shirya ta suka shirya ta wa arsaluha ila nabi sallallahu alaihi wasallam suka aika ta zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam qadima biha ja'farun ja'faru yawm yawm ruju'in nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ja'far shi yazo da ita yawm ruju'in nabi sallallahu alaihi wasallam min khaybar ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga khaybara fi zalika al-yawm yaqulu sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan yinin ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma ajri bi ayyiha afrah ban san da wanne ne zan yi farin ciki ba da islamin najashi da musulmitar musulmitar najashi sarkin habasha aw bi qudumi jafar koko da zuwan jafar dawowa jafar aw bi arusi koko da amaryata umu da amaryata da aka zo min da ita an bi fati khaybara koko da fatahi budi wanda aka samu na khaybar wa qala jafar sai ce ma jafar bin abi talibin ashbahata khalqi wa khulqi a manzara sun yake kalli Jabir yace me kai kama da halitta ta da kuma kai kama da dabi'ata da ya hada ma Jafar wannan Jafar sai ji dadi farakasa Jafar Jafar ya tashi ya tattaka ya tattaka ya yi rawa saboda jin daɗi annabi sallallahu alaihi ya ce kayi kama da ɗabi'a ta kuma kayi kama da a halittata Jafar yayi wannan baina yadai baina yadai sallallahu alaihi wasallam gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan rawa ta jin daɗi walamma walamma tufiya najashi najashi lokacin da ya wafati ata jibrilu fa akhbara rasul sallallahu alaihi wasallam sai malaika jibril ya zo ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari annan najashi ya tufiya cewa najashi wa ya rasu fa salla alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai sallah shi najashi yana nan Africa Ethiopia manzo Allah sallallahu yana Madina qarrabahu ilayhi al-malik wato malak mala'ika ya kusanto da shi hatta sara yanzuru ilayhi har annabi sallallahu alaihi wasallam yana duba zuwa gare shi fa sallallahu alaihi sai mai sallah هذا سبب نزول الآية wannan shine dalilin sabkar wannan aya wa sifatu amatun li jami'in nasara wa amma wannan sifa wanda aka bari cewa su suna jin suna kuka in suka ga gaskiya suna son sun yi kaunar musulmi da yahudawa da mushrikai wannan amatun li jami'in nasara ta gama baki ɗayan nasaru ne alqisisina wa ruhban maluman su da masu bautansu وهم أخف عداوة للمسلمين ذاك سامي سنة من في سوق عداوة للمسلمين لزهدهم في الدنيا سبب قدم دنيا سو وأن دينهم كما سبب الدين سو ترك الإزاية wato addinin su tarkul izaya shi addinin su shine barin cutar da halitta addinin su ne shi haka aksul yahud sabani yahudawa wa hum ashaddu adawatan lihubihim lidunya su su ne mafi tsananin adawa saboda san duniya san duniyarsu man kana harisan ala duniya duk wanda ya kasance shi ne kwaɗayi ne a bisa duniya kullama ra'a abadan rafa'ahu Allahu ya hasudu ko don lokaci ya ga wani bawa Allah ya ɗaukaka kashi, to zai mai hasada wa yu'adi kuma zai yi adawa da shi wa yuharibuhu kuma ya yaƙe shi la mahala ba makawa saboda shi san duniya duniya ce yake so to in ya ga wani Allah ya ɗaukaka shi sai ai dan mi Allah zai ɗaukaka shi ba shi ba wa idza sami'u ma unzila ila rasuli baki nan makara to mun zo amma a kirkirta
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول إن suka ji abin da aka sabkar zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam min alqur'ani ne daga alqur'ani tara ayuna mutashidu min ad-dami za ka ga idanunsu suna zub da hawaye limma arafu min alhaqi saboda abin da suka sani na daga gaskiya ya quluna rabbana amanna sai ka ji suna cewa ya ubangiji mu mun ba da gaskiya saddaqna bi nabika mun gaskata da annabinka wa kitabika da littafinka faktuna ma shahidin ka rubuta mu daga cikin masu shaida hadi sifatur ruhban furqi sisi wannan ita ce sifa ta masu bauta daga cikin kiristoci da kuma malaman su tara ayyunahum tafidu min ad-dami zaka ga idanunsu suna zubda hawaye a bakau sun yi kuka ne hatta fadatu dumu'uhum har sai da hawayen su wato hawayen suka zuba suka yi gudu ka anna faidun kai ka ce wata kwaranya ce min ad-dami na daga na daga hawaye da kasarci dumu'uhum saboda yawan hawayen da suka zubda ya kula rasul sallallahu alaihi wasallam aynani la tamassuhum an-nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ido guda biyu idanu guda biyu wuta ba za ta shaye su ba ainun bakat min khashiyatillahi ido wanda ta yi kuka saboda tsoron Allah wa ainun batat taharusu tarus taharusul muslimina fi sabilillahi da idan da ta kwan tana tsaron musulmi a cikin ɗaukaka kalmar Allah wannan guda biyu wannan wuta ba za ta ba su ba الحمد لله ننزل ملكته اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والمساتم لما سبقنا سرنا قدرات والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر يمدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين